أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi namu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani rahmatullahi alaihi satin da ya gabata mun tsaya ne a ajiyatul istiftah addu'o'i da ake yi na bude sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana yayin da zamu sallah ya sunnanta mana wasu azkar wasu zikirori da ake yi kafin mutum ya shiga sallah din inda satin da ya gabata muka karanta na daya da na biyu muna cikin na biyu ne lokaci ya kure wanda muka ce insha Allah ta'ala kuma yau za mu karkare bayani game da waɗannan al'amura da ba mu ƙarasa ba wancan sati insha Allah ta'ala fadinsa da yake cewa wajahatu wajihiyya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaji halittar sammai da ƙasai hanifan muslima ina mai zama mai bin addini dodar a matsayin musulmi wa ma ana minal mushrikin da dai ni ban zamto daga cikin mushrikai ba inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkanin suna hannun Allah ubangijin halittu la sharika lah ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin lalle ni ne farkon musulmi malam sai ya sauke lamba a ƙasa yace hakaza fi aksari riwayat wannan shine abin da yazo a mafiya yawan riwaya cewa wa ana minal muslimin wa fi ba'dha a wani sashi riwayar kuma wa ana minal muslimin ni ina daga cikin musulmi ba ni ne farkon musulmi ba sai malam yace والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة ما ليتي أما أبن ديكي دي دي أبيني شيني ونن وني تصرفيني دا وصدق تكما لمن حديثي سكي ما في رواية وقد جاء ما يدل على ذلك أقوي دليل سكي نون هكذا فعل المصلي أن يقول أبن كم مي صلى شيني سيتي وأنا أول المسلمين كما نيني فرق مسلمين ولا حرج عليه في ذلك ما الاسباب اللي في إذا متنيا فلهكا خلافا لمن يزعم البعض سابان وان دي يكي غنين شوا يناري شوا وان ساشي دي توهما منه أن المعنى سبو دي ينا درودي سبو دي يارودي ينا درودي شوا معنى إني أول شخص أتصف بذلك نيني فرقا وان دا أكي وسبتاوا كواكي سفنتاوا دا مثلنتا an kana an kana nasu bi ma'azilin anhu wai lokacin da mutane suka bijiri gaba ɗayan su ni ne kadai musulmi waɗancan suna iya cewa wannan ita ce ma'anar mali yace walaysa kazalika amma ba haka bane bal ma'anahu bari dai ma'anan shi bayanul musara'a fil imtithali lima umira bihi shine bayani ne akan gaugawa game da kokarin aikata abin da aka umarce ka da shi wa nadhiruhu mali yace kwacin kwacin irin wannan shine fadin Allah ta'ala qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kun ga ce fa ana awwalul abidin ni ne farkon masu bauta amma wannan baya nuna cewa babu wasu manzanni bayan manzon Allah ko kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala Musa sallallahu alaihi wasallam annab Musa tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon mummune a cikin suratul a'raf ina fata an gane wannan bai nuna cewa annabi Musa shine kadai farkon musulmi a duniya illa iyaka a cikin al'ummar sa shine nan wanda ya riga kowa fara yin imani da Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane malam yace Allahumma antal malik ya Allah kai ne nan mamallakin komai la ilaha illa anta babu abin bauta da cancanta sai kai subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka kuma dukkanin godiya ta tabbata gare ka anta rabbi wa ana abduka kai ne ubangiji na ni ne bawanka malai zuke lamba kasa yace ai la a'budu ghayraka ni ba zan taɓa bautawa wani ka ba qala kul azhari malan azhari ya faɗi wannan magana malai yace zalamtu nafsi na zalunci kaina wa i'taraftu bi dhanbi kuma nayi ikrarin wannan zunubi da na aikata فاغفر لي ذنبي جميعا كغافر تامن ذنوبينا غبادين انه لا يغفر الذنوب الا انت يد الامر يكي للي با مي غافر ذنوبي سي كاي واهدني لاحسن الاخلاق الله كشر يدني جمفي كاون دبيو لا يهدي لاحسنها الا انت با مي iya shiryar da ni zuwa ga kyakkyawan ɗabi'ar nan sai kai mafi kyawun ta sai kai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar da ni gabarin munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai iya kawar da ni gabarin waɗannan munanan ɗabi'un sai dai kai labbaika wa sa'adik amsawa bayan amsawa wa sa'adika da kuma neman taimako bayan neman taimako malai suke nan ba kasa lamba kasa ta uku yace ai ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqama ai lallai ni ina nan tsaye daram daƙam akan yin ɗa a gare ka tsayuwa bayan tsayuwa min alubba daga alubba ne bil maqami ma'ana tsayuwa sosai akan abu idza qama fihi ma'ana idan ka tsaya kan abu sai a ce al alabbu ko alubba shakhsun ma'ana aqama shakhsun aqama fi shay an gane ko malaki wa sa'alai abin da ake nufi da wa sa'alai ai musa'adatan li amrika ba'da musa'ada ina neman taimako da al'amarinka matukan neman taimako bayan neman taimako wa mutaba'atu wa mutaba'atun ba'da mutaba'atun lidinik kuma sannan ina yin bibiya bayan bibiya akan addininka allazi tabaitahu wannan addinin da ka yarda da shi eh saboda wannan hamzatul wasli ce na'am yace wal khairu kulluhu fi yadayk dukkanin alkhairi a hannunka yake washarru laysa ilayk shi kuma gaba ɗaya sharri ba gare ka yake ba an gane ko shine malai yace mana ga nan ba ne ya sauke a ƙasa ya hudu yake cewa ai la yunsabu sharru ila Allah ta'ala ba a taba jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala sharri li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharru domin babu wani aiki daga cikin ayyukan ubangiji madaukakin sarki wanda yake sharri a cikin duk ayyukan Allah gaba ɗaya ayyukansa alkhairi bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khair li'annaha da'iratun bayna al-'adl wal fadl wal hikma domin dukkanin abin da kaga Allah ya hukunta faruwarsa ko ya halicce shi to yana kai kawo ne tsakanin adalci da falala da kuma wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala wa huwa kulluhu khairun la sharra fihi mala yace dukkanin al'amuran da Allah ya halitta kuma ya sanya suke faruwa gaba ɗayansa alheri ne babu sharri ko ɗaya washarru inna ma fara sharran lalle sharri ya zamto sharri ne kadai lin ita'i nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala saboda yankewansa ga jinginawa ga Allah madaukakin sarki ma yace qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yake cewa wa huwa subhanahu khaliqul khairi wash sharri lalle shi Allah madaukakin sarki mabuwayi shine nan mahaliccin alheri da kuma sharri fasharru fi ba'd makhluqatihi malaka shi ita sharri sharri gaba ɗayan shi yana cikin wani sashi ne na ababen da Allah ya halitta la fi khalqihi wa fi'lihi amma ba cikin halittarsa ba da kuma cikin aikinsa abinda malaikai sai nuna maka cewa sharri yana cikin wani sashi ne na abin da Allah ya halitta misali Allah ta'ala ya halitta maciji haka ne ko halittar shi da ya na maciji menene alheri ne saboda shi ma maciji zai samu abin da zai ce rayu haka ne to amma maciji ai yakan ciji mutum ko to wannan cizon da yayi Allah ne ya sa ya ciji mutum ba Allah bane ya sa shi ciji mutum ina fata an gane kaga aikin da macijin yayi ba sharri bane wanda ake jingina shi zuwa ga Allah sai dai sharri za a jingina shi zuwa ga shi wannan macijin saboda ya nufa ci mugunta ina fata an gane mala yace wali hadha saboda haka ne tanazzaha subhanahu min adh-dhulmi ubangiji ta'ala ya tsarkaka ga barin zalunci allazi haqiqatuhu wad'u ash-shay'i fi ghairi mahallihi wanda zahirin abin da ake kira zalunci shine ka sanya abu ba inda ya dace ba fala yad'u al-ashya'a illa fi mawadhi'iha al-layiqati biha Allah baya taba sanya komi sai a wurin da ya dace ina fata an gane hatta imani da kake ganin kai ubangiji ta'ala ya san dalilin da yasa ka zama musulmi ina fata an gane akwai hikimar da Allah ta'ala ya sanya ka zanto musulmi a cikin ta to Allah ta'ala yana sanya komai a wurin da ya dace wa zalika khairun kulluhu mal yace wannan dukkanin shi alkhairi ne wa sharru abin da ake kira sharri wad'u shay'i fi ghairi mahallihi abin da ake kira sharri shine ka sanya wani abu a ba inda ya dace ba فإذا وضع في محله لم يكن شرا أما إذا أكا أكي ونن أبن أكا سنيا شاء إندي داشي بليس بزما شري با هكا دي جماعة بليس بزما شري با سما ليتي فعلم أن الشر أن الشر ليس إليه تو كسيني تشوى للي أشري با أدين جناشي زواج الله قال يتي قبل تشوى فإن قلت إذن دا ذاك تشي فلما خلقه وهو شر to dan menene Allah ya halicci abubuwa ya halicci wani abu da ya zamto sharri alhali kuma wannan abun sharri ne me yasa Allah ya halicce shi qultu sai ka ce ko qulta sai ka ce da shi ko qultu sai ka ce khalaqahu sai in ce khalaqahu lahu khalquhu lahu halittansa da Allah yayi wa fi'luhu khairun la sharr da wannan aikin da Allah yayi wajen halittan wannan abun to alheri ne ba sharri bane fa innal khalqa domin halitta wal fi'la da kuma aiki qa'imun bihi subhanahu wannan ubangiji ta'ala shine yake tsaye akan waɗannan al'amura والشر يستحيل قيامه واتصافه به shi kuma sharri gaba ɗayan shi ana kore shi gabarin tsayuwa da kuma sifanta Allah da sharri وما كان في المخلوق من شر فلعظم إضافته ونسبته إليه duk abin da kaga ya zamto sharri a cikin mutane to saboda ba a jingina wannan abin bane an kara shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wal fi'l wal khalqi yudafu ilayhi fa kana khayran dukkanin wani aiki da wata halitta da kaga an jingina ta zuwa ga Allah to wannan abin ya zamto alkhairi wa tamamu hadha al bahth al khatir mal yace wannan bahasin mai hadari yana cikin wata haqiqihi da kuma tattaunawa na ilimi akan sa fi kitabihi yana cikin littafin sa ne na ibn qayyim din mai suna shifa'ul alili fi masail qada'i wal qadar wat ta'lil ka duba cikin safa na 178 zuwa 206 Allah ta'ala ya latar da mu misalin wannan shine ubangiji ta'ala ya aiko annabawa da ya aiko annabawa aiko annabawa ga mutane menene rahama ce alkhairi ne ko sharri ne alkhairi da annabawan nan suka zo mu dauki misalin annabi hudu alaihi salam da ya zo wajen mutanen sai ce musu ya qaumi ya ku mutane na u'budu allaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba afala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba za ku kiyaye dokokin Allah ba qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi wa'anda suka kafirce daga cikin mutanansa sai suka ce inna lanaraka fi safahatin kai mu kan muna ganin kana cikin wauta wa inna nadhunnuka min al-kadhibin mu muna da tamma fa kai makareci ne ina fata an gane suka ƙarya tashi a ƙarshe Allah ta'ala ya dammara su ina fata an gane a ƙarshe Allah ya aiko da tsawa ta halakar da su gaba ɗayan su wannan aiko wanda tsawa da Allah ya yi ta halaka su menene wannan sharri ne haka ne sharri ne da bala'i amma wa ya ja eh ashe akwai tsawa Allah ya halice ta bai san wata faɗo mana ba saboda mun imani ko ba mu aikata wani aiki da muka cancanci wancan hukuban ba to sai mu gane cewa dukkanin abin da Allah ya halice shi menene alheri ne sai dai mutum yakan yi wani aiki da ke nuna cewa wannan abun ya mayar shi me ya mayar shi sharri misali Allah ya halicci mutum ya ba shi ƙarfi ya ba shi ƙarfin iko na yin komi da komi sai wani ya rika aiwatar da wannan abin ta hanyar zalunci misali saboda ya fi wancan ƙarfi sai je ya same shi ya bubbuge shi ya ji mai ciwo ko ya kashe shi ma da hane shi wannan abin da ya aikata menene sharri ne amma Allah ne ya sa shi ya aikata ina fata an gane yanzu misali kana tafiya sai kai tuntube ka fasa kafa ka ji ciwo wannan ciwon da kaji manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ya kasa shi alkhairi sai ya shafe shi da wani bala'i da wata cuta kai a wurinka wannan sharri ne haka ne ko to amma kuma dalilin wannan bijiyon da kai Allah ya sa an share maka wasu zunubai tun daga ranar da kaji wannan ciwon duk lokacin ciwon ne ya maka zafi sai an goge sai an duba fayil ɗinka an nan kakkabe maka wasu zunubai yanzu wannan ciwon da kaji alheri ne ko sharri ne ya zama me duk da kai kana ganin a wurinka za ka kaman sharri ne ko amma ga zan mene ya zama alkhairi to shine fadin Allah shine fadin manzon Allah wal khairu kulluhu fi yadayk dukkanin alkhairi a hannunka yake wa sharru laysa ilayka amma sharri ba a dingina shi zuwa gare ka Allah ya sa mun gane wal mahdi man hadaita shiryayye shine wanda ka shiryar ana rabbu ana bika wa ilayk lalle ni gare ka nike kuma gare ka nike yin bauta la manja wa la malja'a minka illa ilayk babu matsira kuma babu wurin fakewa sai dai zuwa wurinka tabarakta wa ta'alit lalle albarkatinka sun yawaita habaka ta tabbata gare ka ya Allah wa ta'alaita kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka wa kana yaquluhu fil fard wan nafl manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta wannan zikiri a cikin sallan farilla da tanafila mala yace wannan hadisin rawahu muslim wa abu awana wa abu dawud wa nasa'i wa ibn hibban wa ahmad wa shafi'i wa tabarani faman khassa al hadith bin naqli faqad wahima mala yace dukkanin wanda ya takeici wannan hadisin da naqali to hakika yayi wahami ma'ana yace ta hanya ɗaya yazo kadai wannan kuma hanya kadai za a dauka ya amfani da ita ina fata an gane ثالثا نأكو مثله mutum zai karanta kwatankwacin wannan addu'ar da muka karanta yanzu a baya an gane ko duna qaulihi amma banda fadin sa anta rabbi wa ana abduka banda fadin sa na cewa anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduk ila akhirih har zuwa kashi wa yazidu sai ya kara da cewa allahumma anta al-malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika wannan hadisin kuma imamun nasa'i imamun nasa'i ya ruwaito shi da sanadi wanda yake ingantacce rabi'an na hudu misluhu aidan mutum zai karanta kwatankwacin wancan abin da muka karanta din an gane ko ila qaulihi zuwa fadin sa da yake wa ana minal muslimina lallai ni ina daga cikin musulmi sai wa yazidu sai ya kara da cewa اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت abinda mutum zai kara kenan a cikin wancan addu'ar da muka karanta na biyar mala yace abinda mutum kuma zai ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka na biyar mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallah da fadi da fadin sa cewa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ta'ala jadduk a wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa qala sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahabba al-kalam ila Allah lalle mafi soyuwan magana a wurin Allah an ya ƙoda la'abd shi ne bawa ya ce subhanakallahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah ina fata an gane duk da ma mun ce tsarin tsarin makaranta ne ko yanzu zan karanta sai ku bi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فسر الشيني سبحانك سركي يا تبت يا تبت غريك يا الله سبحانك اللهم سركي يا تب يا تبت غريك يا الله wa bihamdika da kuma dukkanin godiya ta tabbata gare ka wa tabaraka ismuka lallai sunanka ya ɗaukaka ya girmama albarka mai yawa ta tabbata ga sunanka wa ta'ala jadduka kuma ɗaukakanka lallai mai girma ce ko lallai ɗaukakanka mai girma ce wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuka kuma babu abin bauta sai kai an gane ko mala suke man lamba a ƙasa na inda ke subhanakallahumma wa bihamdika ai usabbihuka tasbihan ai ina tsarkake ka matukar tsarkakewa bi ma'ana da ma'anan cewa anzahuka tanzihan ko unazzihuka tanzihan ina tsarkake ka tsarkakewa min kulli naqa'is daga dukkanin wata nakasa wa bihamdika fadin shi da yace wa bihamdika ai wa nahnu mutalabbisuna bihamdika ai lalle mu muna kewaye ne da godiya zuwa gare ka wa tabaraka kuma albarkatinka sun yawaita ai kasrat barakati barakati smuk ai albarkan sunanka ya yawaita idza wujida iz wajada kulli khairin min dhikri ismik saboda ana samun dukkanin wani alheri sakamakon kiran sunanka ya Allah jadduk ay ala jalalatuka wa azamatuka abin da ake nufi da jadduka shine ala jalaluka ma'ana girmanka ya ɗaukaka wa azamatika da kuma girma har ila yau gare ka wannan hadisi ingantacce ne rawahu abu dawud wal hakim wa sahahu wa waqafahu adh-dhahab wa wafaqahu adh-dhahabi wa qala al-uqayli wa qad ruwiya min ghairi wajhin bi asanidin jayyad wa huwa mukharraj fil irwa' sai malai ya kara man da cewa lalle wannan hadisin gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahabbal kalamu ila Allah mafi soyuwan magana a wurin Allah an yaqula al abdu shine bawa ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik an gane ko wannan hadisi kuma rawahu ibn manda ibn manda ya ruwaito shi fi tauhid a cikin littafin shi na at-tauhid bi sanadin sahih da sanadi wanda yake ingantacce da imamu nasa'i shi ma ya ruwaito shi a cikin al'amalul layl wal yawm wal layla salisan na shida mithluhu mutum zai karanta kwatankwacin wancan da muka karanta a baya ma'ana kace subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa yazidu fi salati al-layl sai ya kara a cikin sallar dare ya ƙara cewa la ilaha illallah salatan ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira sau uku ina fata an gane bayan ka karanta wancan idan sallar dare ne za ka karanta wannan sai ka ƙara da wancan zikirin ka ƙara da cewa Allahu la ilaha illallah sau uku Allahu akbar kabira shi kuma shi ma sau uku ina fata an gane wannan hadisin ingantacce rawahu abu dawud wa tahawi bi sanadin hasan wa alaikum assalam a a sallan dare kaman tahajjud ko qiyamul layl da mutum zai yi idan mutum zai yi a wannan sa'il ne yake son ya kara da waɗannan da kara da la ilaha illallah sau uku da kuma wallahu akbar shi ma sau uku Allah ta'ala ya taimake mu e a ba sallan farilla kadai ake ba ana iya yi kaga ai ya kara mana maganin cewa kuma ya kasance yana karantawa a cikin sallar nafila da sallar mai farilla an gane duk wanda mutum ya samu yayi idan mutum ya kasance wancan addu'o'i sun mutu tsawo na'am sai ya amfani a matsayin yin koyo sai ya ce yana gajeru sun wadatar da shi ko kuwa sun wadatar da shi mana sun wadatar da shi illa iyaka dai ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau a ce ka haddace ta ai abin alfahari ne a wurin kama a ce ka haddace da zaka na cewa karantawa kullun kullun ko da zaka karanta ko da su ɗaya ne a kullun zaka za waye gari tana ka haddace insha Allah an gane ai eh ka gani yau da gobe ai ya ya fi karfin wasa ko Allah ta'ala ya dace da mu malaki sabi'an na bakwai mutum zai ce Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا استفتح به رجل من الصحابة wani ɗaya daga cikin sahabbai ya buɗe sallan shi da wannan maganar fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ajibtu laha kai nayi mamakin ta futihat laha abwabus sama an buɗe ma wannan addu'ar kofofin sama gaba ɗaya wannan sahabin yana yin ta kawai aka bude kofofin sama kawai ta wuce directly ta shiga sama ina fata an gane saboda tsaban daraja irin na wannan addu'a ne to bari mu karanta ko Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا an gane ko wannan shine abin da manzon Allah ya ce yayi mamaki kofofin sama gaba daya ka bude kawai da wannan addu'ar addu'ar kawai ta shiga sama gaba daya ina fata an gane Allah ta'ala ya ba mu kunci yayiwa ثامنا نتقص نعم لما قصي شيء مسلم أبو عوانة إمام مسلم أبو عوانة سكر يتولى حديث ذن وصححه الترمذي إمام الترمذي كما ينقل تولى حديث ذن ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في التطوع كنجي wannan sahabin mai suna Jubair bin Mut'im ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan yayin da yake sallar nafila an gane ko wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lokacin zai bude sallah shi yasa jama'a akwai ayyukan sallah fa da muke yi yau da gobe wanda muke yin kuskure a cikin su hatta kabbara a cikin sallah sai ga mutum ya koyi ta gaba daya mutum da ya ce Allahu akbar yayi yayi yayi kabbaran harma ba shikenan wani duk ruku'i in za ya ce Allahu akbar liman sai ce Allahu akbar sai kamar liman ya dauke mai kawai shi sai sai sai an ce sami Allahu alhamida sai ga abun a zuciya yake yi jama'a kowa fa sai yayi shi ana son kai ne gurgurdan yadda zaka jiyar da kanka amma ba a son idan to asirance zaka rika yin ta da asirance da an samu manzon Allah yana yi da an samu sahabban manzon Allah suna yin haka ina fata an gane kenan kuskure ne yadda muke yi kaga mutum ya zo ya yi shiru kawai mutum yana yin sallah baka iya jin ma wani wani motsi da yake iya cikin sallah baka jin komai abin da yake yi a inda aka ce a bayyana ka bayyana inda aka ce kuma ka boye ka boye wannan shine abin da yake daidai Allah ta'ala ya kimace mu malaki thaminan na takwas alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi na takwas shine mutum ya ce alhamdulillahi dukkanin godiya ta tabbata ga Allah hamdan kathira godiya mai yawa tayyiban kuma mai daɗi mai kyau mai tsarki mubarakan fihi kuma wanda yake da albarka a cikinsa an gane ko malaki istaftaha bihi rajulun akhar wani mutum shi ma ya buɗe sallar shi da faɗin irin wannan abin faqala sallallahu da irin wannan zikirin faqala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da shi laqad ra'aytu laqad ra'aytu 12 malakan lalle ni na ga mala'iku guda goma sha biyu yabtajirunaha ayyuhum yarfa'uha suna girgin daukan wannan addu'a kowa yana son ya dauki addu'an ya kai ta wajen Allah mala'iku goma sha biyu kowa yana son ya zanto shine zai ɗauki wannan addu'a da ke ta wajen Allah a can sama ina fata an gane saboda me saboda falalarta an gane ko kenan yayin da mutum ya zo sallah ya kamata ya karanta wannan bari mu dan karanta ko alhamdulillahi hamdan kaseeran طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه an gane ko in ka zo buɗe sallah za ka iya yin wannan kawai da ka zo ka yi kabbaran har ma liman ya yi kabbara kai ma ka kabbara Allahu akbar kar ka ce liman ya yi kai ba za ka yi ba a kai ma za ka yi taka Allahu akbar ka ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi daga nan ka gama wannan sai kai ta'awili a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sanin sai ka ci gaba da karatun sallar kamar yadda aka saba yi duk za mu zo mu ji shi insha Allah a gajere an gane ko to kun ji manzo Allah ya ce ya ga mala'iku guda goma sha biyu suna rige-rigen ɗaukan wannan zikiri din wane daga cikin su zai ɗauke ta ya kai wajen ya kai ta wajen Allah subhanahu wata'ala mala ya ce wannan hadisin kuma ingantacce ne rawahu muslim wa abu awana na muslim da abu awana suka rawaito wannan hadisi din تاسعا نترى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت, رب أنت ربنا وإليك المصير nefa sun yi na'am eh akwai haske a nan na da tocila أنت, رب أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك kunji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana buɗe sallarsa da wannan zikiri ɗin yanzu kafin mu fassara bari mu fara karantawa tukuna ko Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق, والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbuna wa ilayka al-masir فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك an gane ko wannan zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana karantawa yayin da ya zo sallan nafila da daddare ina fata an gane yakan karanta wannan a sallolin dare idan ya zo yi hadisin kuma ingantacce ne rawahul bukhari wa muslim wa abu awana wa abu dawud wa abu nasr wa darimi abinda addu'an take cewa shine allahumma lakal hamd ya allah dukkanin godiya gare ka take dukkanin godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta nuru samawati wal ardi wa man fihin kai ne hasken sammai da kasai wa man fihinna da kuma dukkanin wanda ke cikin sammai da kasai din malai fike lamba a kasa yake cewa ai munawwiruhuma Allah kai ne wanda kake haskaka sammai da kasai gaba daya wa bika yahtadi man fiha kuma da kai ne ma'ana da hattanka ne dukkanin bayinka suke shiriwa a cikin duniya da kuma ma'ana a cikin sammai da kuma kasai din gaba daya walakal hamd kuma godiya ta tabbata gare ka anta qayyim anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne nan tsayayye akan sammai da kasai da abin da ke cikin su malam sai sun ce ai hafizahuma kai ne nan mai kiyaye dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya wa ra'ihima da kuma mai kula da su mai kiwon dukkanin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai ina fata an gane suna alƙayyum ya ɗauka ma'anan wanda yake kiyaye dukkanin halittu kuma ya san dukkanin abin da suke aikatawa ina fata an gane saboda a cikin suratul an'am Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mudan gaibi wanda babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shine wanda ya san abin da ke tudu da abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wani ganye na bishiya bai taɓa faduwa face Allah ya san ya san faduwanta wala habbatin fi zulumatil ard sannan wata kwaya bata taba fadi ba a cikin duhun kasa ina fata an gane wala ragabin wala yabisin illa fi kitabin mubin danye ne busasshe ne dukkanin wani abu da ka sani yana iya faduwa daga sama ya shige cikin lungu ko kuma duhun teku ko kuma duhu wanda yake na ƙasa ubangiji ta ala yana sanar da shi ina fata an gane to kun ga ma'ana alqayyum gaba daya ya zama ya kewaye wannan shi yasa dukkanin abin da kake aikatawa ya kamata ka sani cewa Allah tsayayye ne kuma yana nan yana kiyaye abin da kake aikatawa ina fata an gane kamar yadda Allah ta'ala yake faɗin cewa yake faɗi a cikin suratul ra'd yake cewa afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ina fata an gane kun ga wannan kadai ya isa sannan ayatul kursi Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa sannan ya ce alhayyu alqayyum haka nan a cikin suratu suratu taha Allah ta'ala ya ce wa anatil wujuhu lil hayy alqayyum ina fata an gane gatin kuma ali imran ma'ana dai shine wanda yake kiyaye dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai da kuma wanda yake kiwon dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya walakal hamd dukkanin godiya ta tabbata gare ka anta mulku samawati wal ardi wa man fihin kai ne kake da mulkin sammai da kasai da duk abin da ke cikin su walakal hamdu dukkanin godiya ta tabbata gare ka anta alhaqu ya Allah kai ne gaskiya ina fata an gane ma'ana ka tabbatar da cewa Allah ta'ala shine gaskiya kuma abin da ya faɗi shine gaskiya din kenan yana daga cikin sunayen Allah mene alhaqu ina ga ina fata an gane dan a cikin suratul sad Allah ta'ala yana cewa yana rantse ma shedan yana yana rantse mana a cikin qur'ani yana cewa falhaqu wal haqqa aqul falhaqu ina rantsuwa da Allah wanda shine alhaqu wal haqqa aqul kuma gaskiya nake faɗi la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na ci kautan jahannama da kai da dukkanin waɗanda suka bi ka gaba ɗaya ina fata an gane kenan daga cikin sunan Allah alhaqqu wanda Allah shine gaskiya wa wa'aduka haqqun sannan dukkanin alƙawuranka ya Allah gaskiya ne wa qawluka haqqun kuma maganarka zancenka dukkanin maganar da ka faɗa gaskiya ne a cikin suratul nisa'i akwai misalai irin waɗannan wa man wa man afdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah mafi gaskiyar zance ma'ana babu wa liqa'uka haqqun sannan kuma ya Allah haduwa da kai gaskiya ne ina fata an gane haduwa da Allah a ranar tashin alkiyama gaskiya ne kullu nafsin dha'iqatul maut thumma thumma ilayhi turja'un sannan gare shi ake mayar da ku gaba ɗayan ku ina fata an gane kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya koma wajen Allah wa liqa'uka haqqun sannan haduwa da kai a ranar tashin alkiyama gaskiya ne wal jannatu haqqun sannan kuma aljanna gaskiya ce wan naru haqqun kuma wuta ma gaskiya ce was sa'atu haqqun kuma tashin alkiyama gaskiya ne wan nabiyuna haqqun kuma dukkanin annabawa ma da Allah ya aiko su da manzanci gaskiya ne wa muhammadun haqqun kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma gaskiya ne Allah ta'ala shine wanda ya aiko shi a matsayin rahama ga bayi gaba ɗaya ya sanya shi kuma ya zamto mene ya zamto mai ba da shaida da kuma mai yin bishara ga dukkanin halittu gaba ɗaya Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka nake miƙa wuya wa alayka tawakkaltu kuma gare ka nake miƙa al'amura na gaba ɗaya gare ka nake yin tawakkali nake miƙa komi da komi na zuwa gare ka wa bika amantu kuma da kai nayi imani wa ilaika anabtu kuma gare ka nake komawa ya Allah ina fata an gane domin dukkanin lokacin da wani abu ya same ka wajen wa ya kamata ka koma wajen Allah madaukakin sarki ina fata an gane shi yasa Allah ta'ala ya ambaci ya ya abin ya ya abin nan ya tsarkake annabi Dawud alaihi salam an gane ko da shi da annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da annabi dawud alaihi salam ya zo ya hukunci tsakanin wasu mutane guda biyu ina fata an gane lokacin da ya zama hukuncin bai daidai ba lokacin da shi annabi dawud ya gane cewa ubangiji ta'ala ya jarce shi ne sai ya sujada ya fadi yana sujada ina fata an gane sai Allah ya ce fa ghafarna lahu zalika sai muka gafarta mishi wannan wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab lalle annabi dawud alaihi salam a wurin mu ya kasance makusanci ne sannan kuma mai yawan komawa zuwa ga Allah an gane ko shine wa ilaika anabtu kuma gare ka nake komawa wa bika khasamtu kuma ya Allah gare ka nake yin husuma ma'ana gare ka nake kafa hujja kuma nake dagewa kuma nake yakin dukkanin wani wanda yake ba zai bi hanyar ka ba shine wa bika khasamtu kana yin musu da kafirai ai ko sun ce Allah ka ce a ƙarya ne ɗaya ne ina fata an gane sun ce za su rushe musulunci kashi ƙarya ne za ka tashi kai yaƙi domin kare addinin Allah ko da wannan zai kai ga ka rasa rayuwarka gaba ɗaya an gane ko wa ilaika hakamtu ya Allah kuma gare ka nake neman hukunci dukkanin wani hukunci gare ka nake mika shi an gane ko ya zamto Allah ta'ala shine mai hukunta maka dukkanin abin da zaka aikata ya zamto Allah ta'ala shine wanda ya yi hukunci akan wannan abin da zaka aikata anta rabbuna Allah kai ne Ubangijinmu, wa ilaikal masir kuma dukkanin makoma gari ka take, faghfirli ma qaddamtu ya Allah, ka gafarta min abin da na gabatar na zunubai, wa ma akhartu da abin da na jinkirtar ma wanda ban aikata ba na zunubai, ya Allah duk gafarta mu, wa ma asrartu ya Allah da wanda ma na ya koyi, wa ma a'lantu da da wanda na bayyana a fili na aikata na kuskure Allah ka gafarta mu wa ma anta alau bihi minni da kuma wanda kai kadai ne ka san shi tare da ni akwai zunubin da babu wanda ya san ka aikata daga kai sai wa sai Allah madaukakin sarki to ka gafarta min zunuban nan har wanda ma babu wanda ya sani sai kai antal muqaddim Allah kai ne mai gabatar da abin da kaga daman gabatarwa wa antal muakhiru kuma Allah kai ne mai jinkirtar da abin da kaga daman jinkirtar da shi anta ilahi Allah kai ne abin bauta na la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai wala haula wala quwwata illa bik kuma babu wani tsimi babu wani dabara ko karfi sai dai gare ka kai kadai jama'a kun ji wannan ai babban addu'a ne jama'a haka ne ko yanzu mutum ya haddace wannan ai zai kwashi gara fasa ka zo sallan dare ka zo ka tsaya a ce Allahu akbar ka daura hannun ka kan kirji sai ka fara اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت كذا كذا كذا har zuwa ƙarshe idan kai sa'a kai dace daga wannan addu'ar da kai sai Allah ya ce ya gafarta maka zunubanka gaba daya ina fata an gani jama'a hanyoyin samun aljanna fa masu sauki ne illa iyaka kamar yadda malami mana bayani je ne a wurin tafsiri mafiya yawan mu muna zuwa wajen sallah ne da kasala kamar munafikai mutum baya tashi jin bacci sai an zo yin sallah fitina shi da bala'in shi baya tashi sai an zo yin sallah tunani akan wani abu da bai dace ba baya tashi sai ya zo yin sallah yana yin sallah ma gwiwan wannan hannun shi na kubucewa kan gwiwa ya dan daura hannu kai ya tsufa na sai gama hannun yana gocewa yana daura kaga ma'anan kasala kenan kuma mun sani Allah ya siffanta mala'iku da cewa munafikai da cewa ba ta zuwa sallah sai suna masu kasala innal munafiqina yukhadi'una Allah su munafikai suna suna yaudara Allah ko Allah ya ce huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yara'una an-nasa idan suka zo wajen sallah suna tsayawa suna masu kasala yura'una nasu kuma suna yin sallama dan mutane su gani a ce a wani akwai kokarin zuwa masallaci oh wani akwai ibada to wannan ba shi zai baka tikitin cewa kuma kai da aljanna bane gashi nan ma a nan suratul tauba Allah ya ambaci irin wannan yace wa ma wa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa hum kusala wa la yunfiquna illa hum karihun ina fata an gane jama'a duk abin da muka kwaji mun karanta a nan jama'a don Allah mu yi kokari mu sami lokaci mu haddace wannan wallahi wannan bashi da wahala bashi da wahala in ka bada awa ɗaya zaka yi haddace wannan tunda ba wata tilawa ta Qur'ani za ta an maka gyaran tajwidi can an tare ko mada haddace nan a'a zama zaka yi kawai karanta اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق لا فتأن قاني باش دو هلا دكا قم وانك هو اللهم بك أسلمت وبك آمنت وبك أس... كذا كذا كذا ذا ذا ندن كا قم باب وانو هلا انت جماعة سنة تمنظون الله صلى الله عليه وسلم انكم كاكي شارن مسلاتي تو ذا شارف فتاكوا ba ma kasuwa kwata ma sai an share dan idan baka haddace wannan sunna ta annabi ba ka iya zuwa kana haddace wasu waƙoƙin banza da wufi waɗanda la yusminu wala yughni min ad-dalala an gane ko la yusminu wala yughni min ad-dalala irin waɗannan ababen da mutane suke haddacewa na shirme waɗanda ba zai ƙara musu komai ba sai dai bata an gane ko Allah ta'ala ya dace da mu ina ganin zamu iya ƙarasawa ko tunda guda uku ne suka rage mana وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا فتن ونن أتشن سلة الدري كالأنواع الآتية كما ونن النوع إما تزوى ما لا يتي ولا, ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض كدوب لما قفى ما لا يتي ونن بايا كوري شرعا تيون ونن ونن ذكرون نظام أنبتا فأتشن سلة فرلا أنا فتاني kama la yakhfa kama yadda abin ba a boye yake ba illa al-imam kai la yaqil alal mu'tammin sai dai ga wanda yake limami saboda kare ya tsawaita ga mamun shi ina fata an gane limami ne kawai ake son dai ko da zai ya zanto cewa yayi wacce take ba ta da tsawo da yawa haka saboda kare zamto mamun shi sun kosa kware da gaske an gane ko ashiran na goma Allahumma rabbi jibra'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wash shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم من ظن الله يأتي اللهم ربي جبرائيل يا الله كيني أبنججن أن كيني أبنججن ملائكة جبريل وميكائيل ده ميكائيل وإسرافيل ده إسرافيل دكنا أولنا من سنة منيني sunayen mala'iku ne ko? Fatirar samawati wal ard Allah kai ne makajin halittar sammai da kasai gaba ɗaya, alimal ghaibi wa shahada, kai ne masanin abin da ke ɓoye da wanda ke sarari, an ta ta hukumu baina ibadika, kai ke yin hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi ya cikin abin da suka kasance suna yin saɓani. Ihdini li maktulifa fihi min alhaqi bi iznik. Allah ka shiryar da ni cikin abin da mutane suka yi saɓani a cikinsa na gaskiya da izininka jama'a kun ji roƙon Allah kake yi ko da jama'a an zo an yi saɓani akan wani abu ya zamto kai Allah ya shiryar da kai ga abin da yake shine gaskiya ko da mutane sun rinjaya ma wancan kai Allah ya shiryar da kai ga abin da yake gaskiya shine kake yin addu'a anan jama'a akwai alkhairi a wannan addu'an ko babu ya kamata ma a ce kullum mutum ne sallar dare kai ko sallar da kake sallar shafa'i da witiri ba ka ku dauka cewa ba tana ciki bane tana ciki jama'a in za ka yi za ka yi wannan addu'a Allahumma rabbi jibra'il wa mika'il fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnik yace innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici yanzu bari in karanta sai mu karanta Allahumma rabbi jibra'il Allahumma rabbu jibra'il wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رب جبرائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض نعم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا جماعة كنجي سين شاد كان يكبر عشرا من ظن الله يكتن شينا ينكبر سوقوما يتي الله أكبر الله أكبر حسوقوما أنقاني ويحمد عشرا سنكم يتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله سوقوما ويسبح عشرا سننكم ييتس به سبحان الله سبحان الله سبحان الله تقوما ويهلل عشرا سننكم يتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقوما ويستغفر عشرا سننكم استغفار تقوما يتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويقول سيتي اللهم اغفر لي يا الله غافر تامي واهدني ka shiryar da ni warzuquni ka azirta ni wa afini ka bani lafiya ashran shi ma yana faɗin wannan so goma wa yaqulu kuma yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarin ka min adhiq yawm hisabi daga kunci a ranar hisabi Allahu akbar kun ji in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai nemi tsarin Allah daga kuncin ranar hisabi ai ina ganin mu muka fi dacewa mu nemi tsarin Allah ko daga wannan tsanani da wannan kunci da za a samu ranar hisabi shi yasa ma ya sunanta mana mu rika yawan fadin Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka yi min hisabi hisabi mai sauki aka tambaye manzon Allah menene hisabi mai sauki manzon Allah yake hisabi mai sauki shine Allah ta'ala ya dubi ayyukanka na alkhairi da ka aikata ya dubi na zunubi da ka aikata ana duba aikin naka sai ya ce kawai je ka an gafarta maka magana ma a ce ai maka gwaji wanne ya fi yawa wanne ya fi yawa ko da na shirin ya fi yawa sai Allah ya ce ka je an gafarta maka shiga aljanna jama'a don Allah waye bai san wannan ko tun daga shi nan manzo Allah ya ce man nuqishar hisab halaka dukkanin mutumin da aka mai aka mai tone wajen yin hisabi sai ya halaka kowane ne shi ina fata an gane kowaye in aka mai yatto ne ya kure a wajen hisabi aka ce to rana kaza ka aikata kaza rana kaza ma da kaza da kaza ma da ka aikata manzon Allah ya ce duk wanda aka mai wannan ya halaka ina fata an gane sannan sai na goma sha biyu manzo Allah ya ce Allahu akbar salatan fil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama manzo Allah ya kasance kan faɗi wannan Allahu akbar sau uku sai kuma yace zil malakuti mabocin mulki zil jabaruti mabocin karfi wal kibriyai da kuma girma wal azama da kuma daukaka ina fata an gane dukkanin waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta su a dukkanin lokacin da yazo sallan dare Allah muke roƙo ya datar da mu ya ba mu ikon aikata daidai ya kuma tabbatar da daga ma kan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da ko da musulunci da musulmai a ko'ina a duniya ka kaskantar da kafirci da kafirai gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka dukkanin abin da muke jin tsoro Allah kai mana maganin sa ya Allah ba mu da ƙarfin iyawa Allah kai ne mai ƙarfi Allah kai mana maganin shi Allah muna roƙonka dukkanin kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah muna tawassuli da ibadojinmu da muke aikatawa da ayyukanmu na alkhairi Allah muna roƙonka biya mu kowa bukatun shi na alkhairi Allah muna roƙonka hada fuskokin mu a cikin aljannar firdausi gaba ɗayan mu fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk